الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون إن الشهور والأعوام مقادير للآجال والعليم الخبير أحصى أعمالنا وأقوالنا وأسرارنا وعدها عدا الوفاء والجزاء عليها في يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه معشر المسلمين لقد رحل شهر رمضان بأعمالكم وختم فيه على أفعالكم وأقوالكم ونياتكم فمن كان مسيئا فليتبادر بالتوبة والحسنى قبل الفوات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والمحسن فيه يشكر المنعم عليه وليداوم مستعينا بالله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن استدامة على الطاعة زاد الصالحين وليس للطاعة زمن محدود ولا للعبادة أجل معدود فعبادة رب العالمين ليست مقصورة على رمضان وليس للعبادة منتهى دون الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبئس القوم يعبدون الزمان لا يعرفون الله إلا في رمضان اعلموا أيها المسلمون إن للقبول والربح ألامات وللخسارة والرد أمارات ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها ومن علامة الخسارة السيئة بعد الحسنة والسيئة عباد الله وقد انتهى رمضان والصيام لا يزال مشروعا الاثنين والخميس وأيام البيض وثلاثة من كل شهر وأوائل ذي الحجة وصيام شهر الله المحرم وشعبان وغيرها وقد انتهى قيام رمضان وقيام الليل مشروعا في كل ليلة والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فأغفر له عباد الله ختم علينا شهر القرآن والقرآن باق تلاوة وتدبرا وعملا آناء الليل وأطراف النهار فطوبى لمن تمسك بالحق ولازم الطاعة دوما وإن كان قليلا وعلم أنه لا بد له من الأجل المحتوم على كل عبد وعلم أن لا جزاء الإحسان إلا الإحسان أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم ومن كان عليه قضاء فليبدأ به ثم التطوع ليحصل له الفضل والثواب ومن لم فلا يحصل له هذا الجزاء lalle muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sanya shudewan dare da yini ya zama alama ga duk wanda yake neman ya gode ma Allah ko ya tuna Allah muna gode ma Allah muna ƙara gode masa ina shi da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai iko ne akan koyi ina shi da lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi zuwa ga talikai baki ɗaya domin ya zama mai bushara domin ya zama mai tsoratarwa da gargadi yana mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah ya kuma zama a fitilla mai haskawa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka fi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama ya ‘yan uwana musulmi’ wannan juma'a tamu yau muna bi ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1442 kashe garin sallah a kidayen miladiya yau muna goma sha hudu ga watan biyar shekara ta 2021 wannan khutuba za ta yi magana ne akan abin da ya gabata kwanaki da muka kwararo su ga su amma kuma sun riga sun zo ƙarshe to wani irin matsaya ya kamata musulmi ya ɗauka a bayan wata kaka ta ibada ta zo ta wuce sai ya ɗauka bautan Allah ya wuce ko kuwa bayan wata kakan akwai wata kakan ta alkhairi duk wata kaka da ka gani ta alkhairi to akwai kakanni a bayanta na alkhairi musulmin kirki baya sha'afa ba kuma ya rafkana da haka ya jama'a mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu sani fa cewa waɗannan watanni da shekaru to duk cikan su kaddaran Allah subhanahu wata'ala ne zuwan su da shudewan su kuma idan wata shekara ko wata wata ta zo ta shude to Allah subhanahu wata'ala cikin ilimin sa da gogewarsa ya ƙididdige aikace-aikacen bayansa a cikinsu ya ƙididdige maganganun bayansa ya ƙididdige sarrora da ababen da suka ɓoye ya kuma ƙidaya shi ƙidayawa akwai kuma cika aiki da sakamako akan waɗannan aikace-aikace da suka gabata da zantuttuka da asirai da suka ɓoyu a ranar tashin alƙiyama ranan nan da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi an bijiro da shi abin da ta aikata na sharri za ta yi buri da kai ina ma da ba ta aikata wannan ba ina ma da Allah subhanahu wa ta'ala ya nisanta ta daga shu'umcin wa'annan zunubai da ta aikata da haka a wannan rana ta alkiyama duk wanda ya riski alkhairi to sai ya gode ma Allah wanda kuma ya riski kishiyan haka to kada ya zargi kowa sai kansa domin shi ne ya wadakantar da lokacinsa ya tozartar da zamaninsa ya ɗaiɗaita aikace-aikacensa ya kuma ainihin karu da kai daga bautan Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka ya'yan uwana musulmi watan ramadan ta shigo da alkhairanta to yanzu ta riga ta karkare sai dai ta tafi da aikace-aikacen ku zuwa ga Allah an kuma cika zantuttukanku da ninyoyinku ta ne an riga an bijirar da su an gabatar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk da haka wanda ya munana a cikin watan ramadan har watan ramadan ya fita bai yi aikin da Allah zai gafarta masa ba to kana da sauran dama tun da dai kana numfashi ka himmatu zuwa ga tuba zuwa ga Allah kuma ka ɗau mataki na kyautatawa duk da kasancewar ramadana ta wuce to matuƙar dai kana da numfashi to akwai sauran gaba na tuba a kuma kai sauran gaba na kyautata aiki tun kafin lokaci kuma ya ƙure maka domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle wanda ya kyautata bayan ya munana to ya sani cewa fa kyawawan nan suna goge munana Allah ce zalika zikra lizakirin wannan tunatarwa ne da wa'aztarwa amma babu wanda ke tunawa babu wanda ke wa'aztuwa sai masu hankali masu tuntunti wanda ko Allah ya ce muke shi ya kyautata a cikin watan Ramadan to ya gode ma Allah wanda cikin ni'imansa ne ya samu dama na kyautatawa da Allah subhanahu wataala ya baka da wayanka ko dubaranka to da baka samu wannan dama ba da Allah subhanahu wata'ala ya bakka da zuciyanka ko da shedan da baka samu wannan dama ba to tunda Allah subhanahu wata'ala ya maka qiyamul layl ka samu kai aikin alkhairi da yawa a cikin watan Ramadan to ka gode ma Allah subhanahu wata'ala kuma ka nemi taimakon Allah akan ka dawwama akan duk wani aikin alkhairin da ka dauko a cikin watan Ramadan domin al'amuran sai an hada da neman taimakon Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bauta maka kuma kai kadai ne muke neman taimakonka domin mun tabbatar da cewa idan ka taimaki mutum to babu wanda ya sai to zata shi wanda kuma Allah ya kyale shi da wayansa ko dabaran sa babu wanda ya sai taimake shi da haka mu muna roƙon Allah ka taimake mu haka nan kuma Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah maganan yan aljanna lokacin da suka shiga gidan aljanna cikin irin ababen da suke gaya ma Allah subhanahu wataala cewa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mu a rayuwar duniya ba mu kasance zamu shari'a ba zamu daidaita mu tsaya akan tafarki madaidaiciya baicin Allah subhanahu wataala shine ya shiryatar da mu ya daidaita mu akan tafarki Allah ka daidaita mu akan tafarki madaidaiciya ya ƴan uwana musulmi mu sani cewa dawwama akan da'a ga Allah guzuri ne wanda mutanen kirki suke tufata da shi sannan kuma mu sani cewa da'a ba ta da wani zamani da aka kididdige aka ce a yi da'a ga Allah lokaci kaza banda lokaci kaza duka awoyi da mintuna da kwanaki da watanni da shekaru na musulmi lokaci ne na da'a ga Allah subhanahu wata'ala ibada ba ta da wani lokaci da aka kididdige aka ce in ya wuce shi kenan sai a batta in aka tashi daga kan wata ibada za a fada akan wata ibada ne ko da ka ji an ce wannan ibada ba ta halasta a lokaci kaza ba to akwai kuma ibadan da ta halasta a wannan lokacin da haka kana fita daga wata ibada kana fada wata ibada kana fita daga wata ibada kana fada wata ibada babu lokacin da musulmi zai zauna ba shi da wata ibada da zai yayin da bai salla ba to akwai ambatan Allah yayin da bai ambaci Allah ba akwai kyautata ma bayin Allah yayin da bai wannan ba akwai tuntunci ne akan halittun Allah da aka ibada bayan ibada ibada bayan ibada kuma wannan shine ma'anan fadin Allah subhanahu wataala fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab idan ka gama aikin da'a to ka dawwama akan wani aikin da'an kuma domin aikace aikacen suna da yawa cikin rahamar Allah da nufinsa sai ya yawaita ƙofofinsu saboda kowane musulmi ya samu ƙofan da zai samu gafaran Allah wanda ke da himman sallah ya doge ta sallah wanda ke da himman sadaka ya doge ta sadaka wanda ke da himman karatun alƙur'ani ya doge ta yi wanda ke da himman sadar da zumunci ya doge ta yi wanda ke da himman karatu da karantarwa ya doge ta yi wanda ke da himman sakin fuska ga nasiha ga mutane duk kowa dai sai ka samu akwai kofan da Allah ya bashi abin da zai iya samun gafara da rahaman Allah subhanahu wata'ala da haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin ka ci gaba da bautan mahaliccinka Allah subhanahu wata'ala har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo maka shi yata Allah wadai da mutanen da suke daukan zamani shine abin bauta suna bautan wani zamani keɓantacce idan wannan zamani ya wuce sai su yi watsi da ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala alhalin bautan nan ba ana yin ma zamani ba ne ana yin ma mahalicin wannan zamani ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ku jama'an musulmi mu sani fa cewa a ƙa'ida ta musulunci duk wani karɓan aiki da Allah ya yi duk wani gamdakatar da mutum ya samu to akwai alamun da ke nuni akan haka hakanan kuma hasara da ƙin karɓan aikin da Allah ya mabawa shi ma akwai alamu da suke nuna haka daga cikin alamu shi ne idan kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama ka ci gaba da yin aikace-aikace na alkhairi bayan ka gama wani aiki na alkhairi to wannan alama ce ƙarara da ke nuni akan cewa Allah ya karɓi wancan alkhairin naka na farko shi yasa ya maka gamdakatar ka samu daman yin alkhairi na biyu bayan ta biyun ma za ka samu daman yin ta uku idan Allah ya karɓi ta biyun to wannan alama ce da ke nuni akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ibadunka in ko kaga cewa Allah subhanahu wata'ala ya baka dama kayi aikin alkhairi amma kuma sai ka maye masa da sharri ko kuma kayi sharri sai kuma ka maye masa da wani sharrin to alama ce da ke nuni akan cewa aikin bawa akwai yiwon Allah bai karɓa ba mutum ya ƙuni yana sallah ya kwana yana sadaka yana umarni da mai kyau amma ramadana na wucewa sai ya koma ruwa sai ya koma lalata da fitsara sai ya koma shegantaka da shaye-shaye da sara suka da ɗauke-ɗauke da rashin mutunci da rashin kunya to wannan alama ce da ke nuni akan cewa Allah subhanahu wataala bai karbi ibadan da bawa ya gabatar a cikin wata ramadana ba to mu fasani cewa ramadana dai ta riga ta shuɗe to amma azumoma suna nan a wanzu kaga akwai azumin litini da alhamis akwai azumin kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar ga wata akwai azumi uku a kowace wata kamar yadda manzan Allah shar'anta akwai azumi na kwanaki goman farkon watan zulhijja masu zuwa nan kaɗan akwai azumi na watan almuharram da manzan Allah ce shine azumin da ya fi kowane azumi daraja akwai azumi na watan sha'ban wanda muka yi shi kafin watan ramadan duka azamuma ne na nafilfili wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shar'anta mana kuma ya nuna suna kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka jajartattun musulmi ba za su ce to ramadana ta wuce sai kuma shekara mai zuwa za mu ƙara yin azumi ba azumi kullum muna cikinsa hakanan ƙiyamun laili ko kuma ƙiyamun ramadan sallan asham ko sallan tahajjud da muke yi a tare to ta riga ta shuɗe domin ramadana ta wuce to amma fa ƙiyamun laili yana nan a kowane irin dare ne wannan daren ko lokacin sanyi ne ko lokacin zafi ne ko lokacin ma menene qiyamul layli tana nan a wanze kai bal ba ma haka nan ba a kowane ƙarshen dare idan ɗayan ukun sa ya rage na ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yakan sako saman duniya sakowa irin wacce ta dace da buwayarsa da girmansa ba mu san yadda Allah ke sakowan ba amma Allah yakan sako saman duniya yana tambayan man ya da'uni fa astajiba lahu ina wanda zai roƙe ni ni kuma in amsa masa man yas'aluni fa utiyahu wane ne zai tambaye ni wani abu ni kuma in bashi man yastaghfiruni fa aghfira lahu wane ne zai nemi gafarata ni kuma in gafarta masa a duk daren duniya Allah subhanahu wataala yana sakowa saman duniya yana shelanta waɗannan kalmomi masu alkhairi masu albarka to da aka da ni da kai yanzu ya rage idan muna da abin da muke so mu roƙa in muna da abin da muke so mu tambaya in muna neman gafaran Allah subhanahu wataala to to a kowane dare mu miƙe mu kusanci Allah subhanahu wata'ala mu kuma gaya ma Allah bukatunmu na yau da kullum bukatunmu na duniyanmu da na lahiranmu babu shakka an cika watan ramadan watan da aka saukar da alkur'ani mai girma a cikinsa amma fa alkur'ani mai girma yana nan a wanzu a cikinmu yana nan yana da bukatun mu tilawansa yana da bukatun mu bibi ma'anoninsa yana da bukatun mu aiki da shi safiya da marice don haka madalla da bawan da ya riko da gaskiya ya lazimci da'a ga Allah subhanahu wata'ala tutur komin kankantan wannan aiki da ya riki kuma madalla da bawan da ya san cewa fa in ma ya yi sakaci ya yi sake to akwai wani ajali wanda Allah ya riga ya rubuta shi ga bayi ga baki daya ya kuma san cewa sakamakon kyautatawa ba shi da wani wato kyautatawa ba shi da wani sakamako sai kyautatawa hakanin kishiyan haka shi ma munanawa ke biye mishi sai dai ga wanda Allah subhanahu wataala ya gafarta masa yana mai sane kamar yadda Qur'ani ke cewa afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur ashe bawa bai san me zai faru ba idan aka tada waɗanda suke cikin kaburbura wa hussila ma fi sudur Allah subhanahu wata'ala ya taskace ababen da kira za su ka boye inna rabbahum bihim yawma idhil lakhabir to a wannan yini fa Allah subhanahu wata'ala masani ne ƙwararren masani akan aikace aikacen bayi da ainihin zantuttukan su da ninyoyin su kuma zai sakamako akan wannan sannan abu na ƙarshe jama'a musulmi mu sani cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin irin kalmominsa masu alkhairi kalmominsa masu albarka wanda yana ba mu wani aiki bayan wani aiki yana ta da mu daga wata ibada zuwa ga wata ibada manzan Allah yake cewa duk wanda ya azumci watan ramadan sannan sai ya biye ma watan ramadan da kwanaki shida a cikin watan shawwal to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi shekara ɗaya yana azumin farilla Allah zai rubuta mishi ya samu shekara ɗaya ne yana azumin farilla kamar azumin wata ramadan ya samu shekara ɗaya ne yana yi ba a matsayin ya azumci wata ɗaya ba da haka duk wanda ya san yana da ramuwa a kansa saboda rashin lafiya ko saboda tafiya da mutum ya sha azumi ko mace mai ciki ko goyo ko saboda wata jarabawa da ta faɗa mutum ya sha azumi to ya gaggauta rama abin da ake binsa sannan sai ya sutti shawwal a wannan lokaci zai dace da wannan lada da wannan alkhairi da wannan albarka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fari amma wanda bai biya bashin da ake bin sa ba to bai azumci ramadana ba ballantana ai maganan yabi da sittu shawwal waɗansu malamai sukan ba da fatan cewa wai ka fara gabatar da nafila saboda ai shi zai wuce amma farilla ba zai wuce ba wannan magana bai daidai da ƙa'idan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya saba ya ce man sama ramadana wanda ya azimci wata ramadan da haka maganan sai in ka gama azumin wata ramadan ya ce thumma sai ya kawo da kalman sannan sai a tiba'ahu sittan min shawwal ka biye da waɗannan kwanaki shida na cikin watan shawwal to mutum zai dace da wancan falala da haka wanda ake bin shi bashi sai ya himma ya biya bashinsa wanda kuma ya riga ya biya bashin nasa to sai sa himma kuma ya nemi taimakon Allah ya azumin kwanaki shida na wannan wata na watan shawwal muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga dukkan alkhairi Allah ya tunkuɗe mana dukkan sharri Allah ka karbi ibadun da muka gabatar a watan Ramadan ya Allah ka tsare imanin mu kada mu abin da zai bata mana aiki a gaba ya Allah ka tabbatar da daga mu akan gaskiya ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka abin da ya damu al'umman musulmi Allah ka yaye mana ya Allah abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana ya Allah abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka datar da mu zuwa ga sunna daga zantuttuka da aikace aikace da ninyoyi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الصحابة أجمعين اللهم متعنا بسمعنا وبصرنا اللهم اجعلهم الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم مسرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك